الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauji na ilmul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na wato abin nan kenan na saba'in da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya muna cikin suratu yusuf za mu tashi wato aya ta 76 afwan to inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa bada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi kina annabi yusuf da yasa a fara bincike bayan ya kire dan uwansa ya faɗa mishi za a sa abin au cikin kayan shi an gane ko idan ya ce mai falatab inni ana akhuka falatab ta isbi ma kanu ya'maluna can cikin suratul hud falatab ta isbi ma kanu yaf'alun can wajen kissa annabi nuhu an gane ko to bayan an sa sai aka kira su ayyatu hal ilu innakum lasariqun qalu wa akhbaru alaihim madha tafqidun sun kace bi kun karasa sun kace na fil suwa al maliki wal man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im qalu tallahi لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ko sun kace su ba barayi bane ba sata sun ka zuba mabannata bane domin sata banna ce a bayan kasa qalu fa ma jazaohu in kuntum kadibin sun kace miye sakamakon shi in kun kasance makaryata qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu sun kace shi wanda an ka iske shi a cikin kayan shi fahuwa jaza'uhu shine sakamakon abin kinan su a shari'a su duk wanda ya sata to bautar da shi ake yi an gane ko kazalika najidu zalimin sun kace haka ne muke sakan kama azzalumai kinan su sun kai kansu hukunci sun yanka kansu da kansu ko sun cika maka su yuqa fa bada'a bi aw'iyatihim sai suka fara da fa bada'a bi aw'iyatihim kenan sai jama'a masu bincike sun ka fara da kayansu don ka a fara da nashi a ce shiri na an ka shirya qabla wi'a'i akhihi kafin na dan uwansa sun mastakhrajaha min wi'a'i akhihi sannan an ka fitar da ita a cikin abin dan uwansa kayan dan uwan annabi yusuf kazalika kidna li yusuf kamar haka ne muka ba yusuf dubara ba mun kai annabi yusuf makirci ba ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah kina annabi yusuf ba zai iya rike dan uwansa ba a cikin addinin malik shari'a shi kinan sai basun kai shari'a dan dan saboda ya samu ya rike dan uwansa illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so kinan kuma Allah ya bashi wannan dubara narfa'u darajatin man nasha an gani ko yawwa akwai qira'a narfa'u darajati man nasha ina fata an fahimce ni yawwa to anan akwai kira'o'i wato daban-daban idan muka duba imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta narfa'u an gane ko narfa'u darajatin man nasha imamu asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf su ne al-kufiyun al-arba'a in ana zancen kira'a goma in ana zancen kira'a kuma bakwai sai a ce asim da hamza da kisa'i sun karanta narfa'u darajatin man nasha ba sani ko mun fahimta ba to sai malamai sun kace kenan idan an ka karanta na rafa'u darajatin an kai ma darajatin tanwini an gane ko yawwa sun ka ce to kenan sai ya zamanto kenan an yi masa nasba ala zarfi an gane ko zarf in an ce zarf akwai zarfu zaman akwai zarfu makan ana iya ɗauka shi kuma ma'anawi kina asalin magana narfa'u man nasha'u muna ɗaukakar da wanda mun kaso darajatin kinan maratiba martabobi daban-daban martaba larabci ce asalinta wa manazil da kuma masaukai kinan na ɗaukaka wasu ka ce a'a ana iya ɗaukar maf'ulun bihi ne sani shi darajatin yana matsayin maf'ulun bihi as-sani quddima ala al-awwal bi tadmin narfa'u fi'lin fi narfa'u معنى فعل يتعدى لسنين وهو نعطي كنا نعطي من نشاء درجات من أبا وند من كسو درجات سيدا من مفعول به الثاني لأن الفعل نرفع تضمن معنى واتو أعطى ومن شيء نرفع بايا أوكر مفعول به قدابي أنقاليكو يوا شيني ما لم يأبن سنكتي تو آه قراءة كما narfa'u darajati man nasha shine abin da sauran qurra sun ka karanta banda yaqub anan narfa'u darajati man nasha sai zaman to darajat shine maf'ul man kuma an yi idafa shine zuwa ga darajat kidan muna daukakar da darajojin wanda mun kasu narfa'u darajati allazi man nasha an gane ko yawwa amma shi imamu yaqub ya karanta yarfa'u darajati man yasha'u Allah yana ɗaukar da darajojin wanda ya so sai zamanto darajati shine maf'ulun bihi an yi idafa shi zuwa ga man sai dai shi ya karanta yarfa'u darajati man yasha Allah yana ɗaukar da darajar wanda ya so ba sani ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an ita qira'a ta yaqub yarfa'u darajati abin nan man yasha mun gane ko sai a yi taujihinta wato abin nan bistiyaq saboda an ce illa an yasha Allah kuma haka nan bane ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah sai an kace yarfa'u darajati man yasha shi Allah yana daukar darajar wanda ya so kenan sai da manto uslubul ghaiba ne an ka tafi da shi amma qira'atun yarfa'u darajati man yasha an yi التفات من الغيبة إلى الخطاب سيدي النون للتعظيم نرفع منا توك كاوة بأنا رفع أقوى اللولي دبن دبن با بمن قل هو الله أحد إنما الله إله واحد سي الله تي وفوق كل ذي علم عليم سمن كون ما علمي أقوى واتو ما علمي سمن سا muna ganewa ko yawa duk yadda ka kai da ilimi akwai wanda shi ka sai an kai ga Allah ƙarshen ilimi kenan in ma ka yarda da haka in baka yarda ba mu mun gaskata magana Allah mun hita batunka in ma baka yarda ba sabanin yan falsafa da suka cewa Allah ya san abubuwa jumlatan bai san su tafsilan ba Allah ya san abubuwa a dunkule amma bai san su a rarrabe wannan kahirci ne karara wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai dan haka cewa akwai abinda Allah bai sani ba wannan soki burutsu ne an gane ko eh soki burutsu ne da tambada eh ko ba ka da bari azan ba yalla ma gara tambada da wannan tambada ta su to ayar da za mu je a kanta ta gaba aya ce ta tamanin cif cif an gane ko yawwa aya ta tamanin a cikin wato suratu yusuf inda Allah ce falan mastai asu minhu khalasu najiya ƙura sun karanta istai asu lokacin da wato sun ka yanke wato ƙauna ba sani ko mun fahimta ba to imam albazzi an gane ko imam albazzi ya karanta ista'iyasu ista'iyasu lokacin da sun ka yanke ƙauna daga samun shi ba sani ko mun fahimta ba yawwa ban sani ko mun fahimta ba yawwa imamu hamza shi shi na tare da jamhur amma shi na karanta ne istai abin nan istaya su minhu an gane ko yawwa kuma shi na da istayyasu sai zaman to kenan huska biyu gare shi amma istayasu ne lokacin da sun ka yanke kauna to anan da sun ka yanke kauna da cewa za a ba su dan uwansu tunda annabi yusuf ya kiya qalu ya ayyuha al-aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makanahu inna naraka min al-muhsinin qala ma'adha Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhan la zalimun to shi yasa Allah ce falamma stai asu minhu ko ko falamma sta'yasu minhu idan muka duba nan akwai wata mas'ala wadda take da alaka da ilmul qira'at kuma take da alaka da ilmus sarf al-ramma wato fi'ili akwai wata ka'ida ko wani eh ka'ida ce ko mu ce wata mas'ala ana kiranta qalbul makani qalbul makani cikin ilmus sarf qalbul makani shine harafi yana wani wuri sai a maida shi wani wuri an yi mai qalbul makani kenan asalin fi'ilin ayisa ne ayisa ya yanke kauna ya yi asu ko ba kanan bane yana yanke kauna to a yi sa shi ne asalin fi'ili amma wasu larawa sai su ce ya isa kaga a yi sa sai an ka cire ke ya'un daga inda take an ka maido ta tsakiya sai an ka ce ya isa kaga a yi sa fa'ila ya isa kuma ya kuma mi afila tunda fa'unin ta koma tsakiya to wannan yana da mas'aloli da ake gane shi qalbul makani cikin mufrad cikin kuma jam'i sun kace ana gane shi idan kalima ta kasance ba ta da ismul fa'il ba ta da sauran mushtaqqat sai ka gane kinan gudata kaga ayisa yayi asu ismul fa'il ayisun amma in an kace ya isa an gane ko sai a ce mi ya isa ba a ce ya yi isu sai da ce ya yi asu kina wannan nuna baka an yi kalbul makani kamar jazaba da jabaza asalin shi jazaba ne ya jawo amma suna cewa jabaza in ka diba can cikin suratul ma'ida wajen ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum la tasalu an ashiya'a ina fata an fahimce ni to nan cikin abdurrul masul fi ulumil kitabil maknun ya kawo bayani akan kalbul makani kwarai da gaske in ka diba cikin hisnul rasin fi ilmi tasrif na abdullahi bin fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo wannan mas'ala da mazhabobin da ke gare ta sai mutum ya koma can ya gano da sauran littattafan ilmu sarf ba wai sai waɗannan ba misali ne kawai ne bayar amma shi imamu hamza da muka ce yana cewa falammas tayyasu ko falon mas tayyasu idan zai tsaya ne idan zai wuce kuma babu wannan yawwa to kenan dai a takaice lokacin da sun ka yanke kauna halasu na jiyan sun koma gehe suna shawara yaya za a yi babban su yace Allah ce qala kabiruhum babban su yace ana son babbai zaman to mai tunani wani lokaci kuma babba sai zan babban banza alam ta'lamu anna abakum shin ba ku san cewa babanku ba kad akhadha alaikum mawthiqan min Allah ya rike alkawali daga gare ku daga wajen Allah kaga mawthiq daga wasiqa ne abinda an ka daure tan tan tan tan wa min qabl kuma can gabani ma farrattum fi yusufa kun yi sakaci game da al'amari annabi yusufa yace to ni kan falan abraha al-arda ba zan bar wannan kasa ta misra ba kenan hatta ya adana li abi sai baba na min izini aw yahkum Allah li ko Allah min hukunci wa huwa khairul hakimin Allah shi mafi alkhairin masu hukunci mun gane ko yace irji'u ila abikum wasu malamai sun kace ai shi kabiruhum shine yace la taqtulu yusufa amma nan babu wani dalili can dai qala qa'ilun minhum Allah yace nan kuma Allah ce qala kabiruhum tana yiwa kabiruhum shine qala qa'il ko kuma ba shi bane irji'u ila abikum ku koma zuwa ga babanku fa qulu ku ce ya abana ya kai babanmu inna ibnaka saraka dan ka fa yayi sata ba su dahin baban wasu na ba saboda maganar ta shashi na sun kace inna ibnaka saraka kuma shahidna illa bima alimna ba mu da shaida sai akan abin da mun ka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba kasance ba masu kiyayewa gaibi sun ka ce to a nan in mun ɗauki ‘yan uwa annabi Yusuf annabawa ne to kaga wanda ya nuna annabawa su san gaibi ba gaibul mutlaq sai mu yi gaibul muqayyad ko kuma ce a'a zance mafi inganci su babu nasi akan cewa su annabawa ne ko manzanni sai sun ka ce ni was'alil qaryata allati kunna fiha ibnu kathir al-makki al-qari al-muqri ba wancan al-mufassir ba da kuma imamu al-kisa'i an-nahwi al-qari al-muqri da imamu khalaf sun karanta wasalil qarya kenan sal dama fi'ili na sa'ala yana da wato fi'ili amri nawa biyu dama cikin larabci akwai in ka diba cikin ilmu sarf akwai fi'ilan da adda wannan an gane ko wasalil qarya ko wasalil qarya Allah ce sal bani isra'ila kama atinahum min ayatin bayyina ko ba karan bani cikin suratu al-baqara can kuma cikin suratu zukhruf ce wasal man arsalna min qablika من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون تو واسأل القرية التي كنا فيها مال عبد الله يا واسأل القرية كو واسأل القرية قراءة ابن كثير ده حمزة الكسائي to ana tambaya alƙariya malla abdullahi yanzu ka zo ka ce ya mai ina tambaye ki kamar da sun ka ce wai annabi yaqubu ya tambaya ya ce ma kura ko kerkeci kai ka ci dana dana ya ce a ni ban ci danka ba kaga wannan isra'iliya ce to wasu alal ƙarya ka tambaya alƙarya ana tambaya alƙarya shi yasa wasu malamai sun ce a alƙarya wani lokaci tana nufin mutum mutanen gari wani lokaci tana nufin mi gari amma zan ce mafi inganci alƙarya tana nufin gari daga attaqarri na shine abin da ya haɗu domin mutane suna haɗuwa a cikin ta muna gane ko abin da yake nan za a yi amfani da dilalatul iqtida in ya zama to abu mai fassarwa dole sai an kaddara wani abu ko ko sai an juya shi asalin shi wasal ahlal qarya ka tambayi mutanen alqarya kenan ibnu malik cin alfiya ce wa ma yalil mudaf ya'ti khalafan anhu fil i'rab idha ma hudifa abin da yake zuwa bayan mudaf to shi ke zuwa ya dauki wasalin sa ko i'rabin sa in an shafe shi kenan wasalil qarya asalin shi wasal ahlal qaryati allati kunna fiha ka tambayi mutanen gari duk da yake shanqiti a cikin nasrul warud ala maraqis sa'ud da yanzu yake cewa babu mani ga al'ada annabi yaqub Allah ya bashi iko ya tambayi kasa tunda annabin Allah ne an gane ko duk da yake a hankalce wannan ba zai yiwuwa ba amma dai annaba suna da irin wannan falala a wajen Allah mun gane nan ko wal 'ir allati aqbalna fiha da kuma al'ir fata ce kenan in an ce al'airu alaramma me yake nufi al'ayru ba wal'iru ba al'ayru shine alfadari jakin daji wanda muka zo tare da ita kina aqbalna fiya wanda muka fuskanto tare da ita sun ka ce wa inna la sadiqun mu masu gaskiya ne qur'ani in ka je ce qarya yana nufin gari amma yana dangantawa in ya tafi zuwa gaba sai ya maida shi sai ya maida zamirin zuwa ga mutanen alqaryat ba sai kun fita ba kuma inda Allah ce falan ma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safila sai ce min wa amtarna min alaihim hijaratan min sijil a cikin hijr ba wancan na hud ba ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandud ka gane ko abin da yake nuna maka ba alƙarya aka rufe dai ita ba a dora mata shari'a inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan ko baka nan bane sai zama to mutanen ta ake miji don ya ce wa amtarna alaihim a cikin hijir mun gane ko yawwa kamar yadda Allah ce wa kan min qaryatin ahlaknaha sai ce mi faja'aha ba'suna bayatan sai ce mi aw hum qa'il wa kabe ce aw hiya qa'ila ba to cikin qur'ani irin wannan yana da yawa kwarai da gaske kinan ana hankalta ma lafazi wani lokaci kuma ana hankalta ma al-ma'ana kaga dai ce faja'aha ba'suna asalin shi faja'a ahlaha ne ba a suna amma ce faja'aha bai ce faja'ahum ba amma ta ce mi auhum qa'iluna bai ce auhiya qa'ila ba cikin qur'ani akwai irin wannan to wannan kenan abinda zamu ƙara duk yake bai da alaka da ilmul qira'at qala bal sawwalat lakum anfusukum amran ko sai ce fasabrun jamil sai ce mi asallahu an ya'tiyani bihim jami'a can fa ko surat yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun nan ko yace fa sabrun jamil asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a ko ba ka dan bari yawwa sannan kuma cikin abin harda akwai cikin suratu yusuf akwai inil hukmu illa lillahi amara Allah ta'budu illa iyahu ko ba ka da bari can cikin inda annabi yusuf yake magana inda ce inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharun nasi la ya'lamun shi kuma wajen annabi yaqub sai ce inil hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun ko ba ka da bari yawwa sai ka hatara wajen harda wancan amara Allah ta'budu illa iyahu shine na farko alaihi tawakkaltu shine na biyu dama alhamza a jerin haruffan hijaiya ita take gabatar mi ainun da ainun ce ta gabace alhamza da take zamanto ala atfi tartibi hurufi alhija wallahu ta'ala a'lam to yanzu ayar da zamu je a gaba ta kan ta wajen tawjihul qira'at wato inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta ɗari cip-cip gani ko? aya ta ɗari inda Allah ya ce annabi yusuf ya ce wa rafa'a abawaihi alal arshi kenan bayan sun zo lokacin da ‘yan uwanshi sun ka ya ce a zo wa tuni bi ahlikum ajma'in ko to bayan sun zo Allah ya ce wa rafa'a abawaihi alal arshi ya ɗaukakar da iyayen shi akan al'arshi garin mulki kenan wa kharru lahu sujjadan sun yi masa sujada sun yi masa sujada to da wannan ne suke cewa ana ma iyaye sujada amma wannan babu dalili akan shi abu na farko nan ba a ce wa kharra lahum sujjadan ba kharru lahu sujjada su ne sun kai masa sujada sannan kuma malamai suna tafiya cewa ba waccan sujada ba ce wadda ake yi irin wadda ake yi ma Allah a ana ana nufin sun dan dukar da kansu girmamawa to ko da ma mutai ma sujada ce irin waccan a shari'a su ana yin ta muku a shari'a muta an hana ta hadis hadisi na cikin sunan tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha kaga nan a cikin shari'a mu ko da mun ce shar'u man qabla gane to cikin shari'a mu an samu abin da ya hana shi suna kafa hujja kuma an ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam malamai suka ce nan ba sujada bace da annabi adamu irin waccan sujada ko kuma a ce irin wannan sujada ce amma kuma waye umarni Allah tunda akwai ikrarin Allah ai magana ta kare wa qala ya abati yace ya babana an gane ko yawwa to idan muka duba wajen wannan wurin akwai ikhtilaf nabi na alqiraat saboda ya abati kinnan Imam Ibn Amir da Abu Ja'far sun karanta ya abata ya abata ya kai babana masani ko mun fahimta ba to sai sun kace to kenan ya abata da ya abaci asalin asalin shi ya abini ya babana to sai wasu laraba sun ka cire ya'un sun ka maida ta ta'u to sai an kai mata kasra irin yadda ya'un din abin da abin da ya gabace ta kasra ce ya abi ya abati wasu kuma larabawa sun kai mata fatha li'anna al-fatha akhaffu min al-kasr sun kace ya abata ba sani ko fahimta ba sun kai takhfifin ta al-muhimmi yace ya abati ya babana hada ta'wil ru'ya min qabl wannan shine fasarar mafarki na min qabl can gabani yace qad ja'alaha rabbi haqqan Allah ya tabbatar da wannan mafarki ya zama to gaskiya ja'alaha bai ce ja'alahu ba domin ru'ya yace الضمير يرجع إلى الرؤيا لا يرجع إلى التأويل قد جعلها ربي حقا الله يسي يا تلمنتو غسكيا كده مفركين يا تلمنتو غسكيا ولي مفركين إن دي يا أبتي إني رأيت أحدا عشر كوكبا يتمي والشمس والقمر تتمي رأيتهم لي ساجدين كده مفركين يا تبتا غسكيا تو أنا على رمى رأيت أحد عشر كوكبا يا ga tauraro goma sha ɗaya su waye tauraro goma sha ɗaya ‘yan uwansa shi yasa da ya ce ra'aitu hum li sajidina wa alaikum salam ya kamata ya ce ra'aitu ha li sajidat ko ra'aitu hunna li sajidat tunda ashamsu wal qamar da ahad asharatu zaman ai ba mutane bane sai suka ce a'a saboda yayi idafa sajidina dhamiri na uqala zuwa gare su kuma mun ce uqala bin nisbati lana bin nisbati ila Allah an gane ko dan yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawa wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqo alayhi al-adhab sujud kinsu haqiqatan ne ba majazi bane tunda Allah ne ya bada labari ga hadisi kuma na sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana sujada ga Allah kullun kafin ta fito ko ba ka dan bari to ala ayyati hal dai wasu malamai sun ce a'a saboda asalin da yace ra'aitu ahad ashara kuma mutane ake nufi shi yasa ce ra'aitu hum li sajidina to amma sai Allah ce wa rafa'a abawaihi abawaihi me ake nufi iyayen shi taglibi jaribin dukuri ala jaribin nasu bai ce abihi wa ummihi ba bai ce wa rafa'a abawahu wa ummuhu ba bai ce ra'aituhum wa ra'aitu hali sajidina ko sajidina wa sajida sai taglibi jaribin dukuri ala jaribin inas tunda akwai mace ciki abu na biyu alaramba tunda ta'awilin su ne kenan mutane ne an ka gani shi yasa an kai musu amfani da wato damiri kenan shi yasa ba hankalta ma rana da wata ba shi yasa an kai musu amfani da damiri to anan kuma akwai wata mas'ala shine cewa abawaihi yana nuna mahaifin shi ne da mahaifin shi amma in ka diba cikin tafsir da Ibn Jarir tabari za ka wasu na ganin ba mahaifin shi bane ba mahaifin shi bace amma shi ce tunda al'amma bi manzilatil um amma wannan magana babu ne dalili akan ta zahirin qur'ani abinda za a dauka kawai mahaifin shi ce don wasu na ganin kamar mahaifin shi ta mutu a wannan lokaci abu na ƙarshe wanda za mu ƙara kafin mu wuce gaba shi ne cewa da ya ce abin nan washamsa wal kamara na mi na rana da wata to ashamsu wane ne ashamsu cikinsu kenan eh to ashamsu ai mace na alarma إذا الشمس كورت قال عبد الله كده وقع الشمس ممشي والقمر لو هاي فيها يعني أهنك تما تفكير اللفظ وتأنيثه to amma da rana da wata wani haske a to yanzu ana cewa mata annabi ta hisha haske a rama zabar ma sun kace irborai wasu yasa wasu malamai suka ce a shamsu nan annabi yaquba ake nufi amma ba tare da an hankalta ma lafazi mu'annas bane alqamar kuma mahaifiyar shi tare da cewa ba an hankalta ma lafazin ba lafazin ba saboda wata rana ta wata shi yasa ma mutanabbi yace walau kana nisa'u kaman faqadna da dai mata sun zama to kamar wanda mun karasa wani mutum ne rasu yace la fuddilatul rijalu la fuddilatul nisa'u ala rijali da an fifita mata akan maza inda shi mace ne yace famatta anisu fismus famatta anisu fismi shamsi aibun aibi zan aibi ba ga sunan rana an kace mata ash-shamsu wala tazkiru fakhrun lil hilali shi ko wata don an kira shi muzakkar aibi da mutu alfa abi alfari gare shi ba don saboda yayi gashi muzakkar amma rana ta fi shi ta fi shi haske eh wannan shi dai abin da ya kamata mu fahimta a karkashin wannan na'am ya ce kenan wa qad ahsana bi kenan hada ta'wil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi Allah ya kyautata gare ni an gane ko wasu malaman lugu suka ce kenan da ba'un da ila suna wakiltar juna ahsana ilayya wa ahsana bi wasu suka ce a'a wato asalin shi ahsana ilayya ne ya kawo ba'un wasu kun ce kuma a'a shi fi'ili na ahsana ya dauki ma'ana ta latufa latufa bi ne mas'ala ce wanda akwai sabani tsakanin al-basriyun wal kufiyun su malaman basra sun ta yi cewa babu ne ya ba tsakanin huruf sai dai akwai at-tadmin kinan sun koma fi'ili shi ake maidawa da wata ma'ana su kuma kufiyun sun ce a'a harufa suna wakiltar juna kinan ahsana bi ahsana ilayya an gane ko ko da za a samu bambancin ma'ana dai sun da yi ne ya ba kan juna to akwai wurin da kuma bai yiwuwa wani harafi ya wakilci wani harafi in ya zamanto sun bada ma'ana kishiya yace to dai Allah ya kyautata mini iz akhrajani min as-sijn ko ba karan bane lokacin da Allah ya fitar da shi daga cikin eh kurkuku mala abdullahi da kurkuku da rijiya wani na fara shiga a to me yasa bai ce iz akhrajani min al-bi'r ba takarruman saboda karamci tunda yace ya yahi musu la tasriba alaykum al-yawma yaghfiru Allah lakum ba sani ko mun fahimta ba yawwa waja abikum min al-badwi yace kuma ubangiji ya zo da ku daga ƙauye malamai suka ce to kenan gashi Allah ya ce kuma babu annabi dan ƙauye ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura suka ce da yana birni ne ya koma ƙauye kadiba cikin dafa'u ihamil ittirab sun fassara badwi da wasu fassarori amma daga ta fitowa a fili yace sai yace min ba'di an nazara shaytanu baini wa baina ikhwati bayan shaytan yayi waswasi ya bata tsakanina da yan uwata kaga bai ce ba bayan yan uwata sun cutar da ni sai mai da abin ga shaytan annabawa kenan inna rabbi latifun lima yasha yace ubangiji na mai tausayi na game da abin da yaso innahu huwal alimul hakim Allah shine al-alimu masani al-hakim kuma menene gwani dama mun ce cikin suratul yusuf alim shi yake gabatar ni hakim cikin kuma an'am hakim yake gabatar alim wannan ya gabata yawwa ya kamata mulki wannan saboda fahimtar yadda mas'ala take kakka tahi ka je ka fada ma al'amari haka an gane ko yawwa ayar da zamu je akan ta ta gaba ita ce aya ta 109 inda Allah ce wa ma arsalna min qablika ba mu taba tura gabanin ka ba illa rijalan sai mi mazaji mafhumul hasr ne ma da illa hasr ne wannan nuna ba a taba tura annabi mace ba mun gane ko to an ce wa auhayna ila ummi musa wahayi ne na ilhama fa arsalna ilaiha ruhana duk da jibril ya zo wajen maryam amma ba ya zo ne da wahayi na shari'a ba don haka ba a ce ma maryam ba annabi ya ko wa annabi Musa mun gane ko wahayi na ilhama ne a wa auha rabbuka ila an-nahl Allah ya wahayi zuwa ga zuma shi ma zuma annabi na wala billahi to illa rijalan sun kace mazaje to cikin aljannu akwai akwai annabawa zance mafi inganci suka ce babu annaba cikin aljannu duk da yake akwai aya wasu da suke ganin ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba minkum malamai sun ce a'a min majmu'i sadiq lil wahid minkum ana rufin daga mutane su ba su da manzanni daga gare su ba su karɓar wahayi kai tsaye sai dai in sun ka ɗauka daga manzannin mutane su isar zuwa ga mutanen su kamar inda Allah ce wa idh sarafna إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم munziri da kaga da su saurari qur'ani sai suka je suka yi da awa to irin waɗannan ne ake samu duk da yake sun ce rijalan a ana samun cikin su don ya ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni sai ce to nuhi ilaihim muna yi musu wahayi hafs ya karanta nuhi ilaihim sauran qur'a sun karanta yuha ilaihim an gane ko tare da masu imala suna yin imala an gane ko yawwa ana musu wahayi fi'ili ne mudari'i yufidu tajaddudu wat takrar wannan aya ce raddi ga kafirai da suke cewa ya an kai an kai manzo Allah sallama wahayi kamar yahuda sai a ce a to ai an turo kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ko baka nan bane kul man anzala kitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan lin-nas su kuma kafiran makka suna cewa adam bi da turo mutum abaka Allahu basharar rasula an gane ko yawwa min ahalil qura to shi wa min ahalil qura na daga min yi mutanen alƙarya kenan ya nuna cewa babu annabi dan ƙauye an gane ko kuma ba shi ke nuna dan birni ya yi dan ƙauye ba inda aka ramaka ba inda Allahi atqakum to in muka riba cikin tawjih qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 160 zuwa ta 161 sun kace qira'a ta hafs nuhi ita ce bit tasmiya lil fa'il sauran kuma sun karanta yuha to qira'a hafs sai an kai taujihin ta da siyaqi don Allah ya ce wa ma arsalna bai ce wa ma ursila ba kidan ba mu taba tuwa ba kaira arsalna na ayi tasmiya lil fa'il kuma an yi mata taujihi da an-nadhir inda Allah ya ce inna auhayna ilayka kaga nuhi auhayna mun yi wahayi an yi isnadin fi'lin zuwa ga Allah ita ko qira'a ta yuha ilaihim ta jamhur قراء قارئ ترى دكم شعبة وند راوي عاصم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن كما كان بني أن يمن وحي لما كاو فائد يوحى إليهم أنا مس وحي sai Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabli yanzu ba za su yi tafiya ba a bayan kasa su ga karkon waɗanda sun ka gabace su sai Allah ce mi wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw tabbat gidan lahira shine mafi alkhairi ga wanda sun kaji tsoron Allah ko ba ka nan bane can kuma cikin araf ya ce mi wad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun a cikin an'am kuma sai ce wal darul akhiratu ko ba ka nan bane to kaga cikin Yusuf da kuma suratul an'am an kawo lamun sai da cikin Yusuf an ce wala darul akhirati an yi idafar dar zuwa ga akhira an gane ko idafatu istifa ila al-mawsuf an gane ko ita ko a'raf ba ai bace an ka kawo shi a matsayin sifarta wad darul akhiratu kuma cikin an'am an ka ce wala darul akhiratu kenan ta bayyana a matsayin sifarta ba sani ko mun fahimta ba yawwa amma cikin suratul an'am ina fata an fahimce ni shi ibnu amir ya karanta wala darul akhirati an gane ko wala darul akhirati kenan kamar yadda anka karanta a cikin suratul yusuf shi kadai adda wannan sauran sun karanta wala darul akhirati kenan sai zamanto da araf da an'am addarul akhira addarul akhira sifa da mausuf sai dai araf ba ta da lamun an'am akwai da lamun wala darul akhiratu shi kuma ibnu amir ya karanta wala darul akhirati kamar yadda an ka karanta cikin suratu yusuf gaba daya wala darul akhirati can da idafa ne to me hikimar kawo lamun ba a kawo lamun ba cikin araf a balaga an gani ko sai malamai suke cewa ita an'ama ana zancen kiyama na walau tara idhu qifu ala an-nar kuma kan bani fa qalu ya laitana nurad wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu fa innahum lakadibun gashi nan dai kaga zancen kiyama da shi an kai ta'kidin lamu ita ma yusuf an yi zancen kiyama dan ya ce abin nan afa aminu an ta'tihum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tihum as-sa'a amma cikin suratul a'raf ba ana zancen kiyama bane ana zancen sakamako ne na za a ba wanda suka aiki da littafi tunda ya ce fa khalafu min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lidhina yattaqun kaga ba dai bane sai Allah ce mi afala ta'qilun shin ba ku hankalta ina fata an fahimta imam nafi' المدني ده إمام أبو جعفر المدني سنزن المدني يعني ده ابن عامر الدمشقي ده عاصم الكوفي سنكرنتا أفلا تعقلون شنباكو هنكلتا سورة سنكرنتا أفلا يعقلون شنباكو هنكلتا تو قراءة أفلا تعقلون أنغانيكو قراءة كما أفلا يعقلون بالغيب أنغانيكو سنكتشيتو ana taujihinta da siyaki na alkur'ani tunda Allah subhanahu wa ta'ala ce wato afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kaga bai ce min qablikum ba afala yaqiluna sai zaman to ta tai akan abin nan uslubul ghaib amma afala taqiluna an yi an yi iltifati man sani ko mun fahimta ba yawwa to sai aya hatta idza sai asar rusul an gane ko sai in kana so in taujihin waɗannan qira'at daga nan aya ta 108 cikin aya ta 109 zuwa aya ta 111 a cikin suratul an'am kadiba cikin alqira'at wa asar wa fi tafsir wal ahkam a shafi na 40 da shafi na 836 da shafi na 866 Allah ce hatta idza sai asar rusul har sai lokacin da manzanni sun ka yanke kauna bazzi shi da istai'asa kuma shi na da ista'yasa an gane ko alqalbul makani istai'asa ta'yasa an gane ko yawwa kinar a cikin kira shi akwai alqalb almakani har sai lokacin da manzanni hatta ga ibtida'iyya ce lokacin da manzanni sun ka yanke kauna mun gane ko wa zannu suka yi zato annahum su qad kuzibu wato imam abu ja'far al-madani da asim da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun sun karanta wa zannu annahum qad kuzibu kuzibu kinan kama an yi musu ƙarya kenan ko ba haka ba sauran qura sun karanta wa zannu annahum qad kuzibu an ƙaryata su an gane ko kana iya dubawa qad kuzibu a qira'a a cikin al-qira'at wa atharwa fi tafsir wal ahkam a safha ta 179 da safha ta 381 da safha ta 436 to qad kuzibu an yi musu ƙarya qad kuzibu an ƙaryatar da su nan wa zannu kenan sun yi tabbat an ƙaryatar da su kenan suna ganin babu wanda ba zai sake yin imani malam bello kad kuzibu an karyatar da su ma'ana babu wanda ya saura ga alamu wanda zai yi zai gaskata su kiran lamari ya baci yau da gobe yau da gobe yau da gobe mun gane ko yawwa to to amma in muka dauki wa zannu annahum qad kuzibu to kaga قد كذبوا كنن قراءة تا أبو جعفر دا عاصم دا حمزة دا كسائي دا خلف وظنوا سن كذتو أنهم سو قد كذبوا أن يمسوا قريا كنن تو ينزي أدامو يدا ونن من ظني بذا سيمي با بذا سيمي tunda in ka ce zannu zamiri ya koma zuwa ga manzanni alwawu kad kuzibu zamiri shi na koma zuwa ga manzanni amma wa zannu suka yi zaton annahum su kad kuzibu taw sai malamai sun kace to wagga qira'a sai an sai an yi taujihinta sun kace kenan ko ka dauki cewa wa zannu annahum qad kuzibu kenan hatta idza sai asr rusulu min imani qaumihim وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا kenan sun mutanen su sun kai zato kenan wa zannu kenan wa zanna qaumuhum annahum kenan anna ar-rusul qad kudhibu bi ma'ana ukhlifu ma wa'iduhu kama an saba musu min an-nasri na daga nasara wanda sun ce Allah zai taimake su jaa ar-rusulu nasruna kenan wa zannu kenan zanna qaumuhum annahum anna ar-rusul qad kudibu qad ukhlifu alwa'd tunda sun ga lokaci yayi tsawo ana tai musu izgidi ana ta kashe su ana tai musu kaza ba ai komi ba a'a ala inna nasrullahi qarib wadansu daga cikin malamai sun ka dauki cewa a'a hatta idza sai asar rusulu min imani qaumihim kina sai in manzal lokacin da manzanni sun kai ki kauna daga imanin mutanen su wa dhanna qaumuhum mutanen sun kai zaton annar rusula qad kadhabatuhum kenan mutanensu sun kai zaton manzanni sun yi musu mi sun yi musu ƙarya kenan sai zannan wazan da ƙaunar annahun ƙad kudibu kenan da yana kuma zuwa ga su mutanen kudibu kenan su mutanen zamiri yake kuma zuwa gare su a wannan taujihi ko wannan fassara fi ma akhbaruhum bihi na daga abinda sun ka ba su labarin shi ja'ar rusulu ja'ar rusula nasruna ina fata an fahimce ni kenan sai alƙawarin Allah ya zo taimakon Allah ya zo ina fata an fahimce ni shi yasa malamai suka ce to kenan wa zannu sai ya zamanto kenan abbannu ala babihi na zatona tunda an danganta shi zuwa ga mi zuwa ga kafirai yawwa amma in muka dauki kira'a wanda sun karanta wa zannu annahum qad kudzibu kenan sai ya zamanto nan zannu zanna yana da yana daukar ma'anar yaqini anan kina annar rusula ayqanu annahum kazzabahum qaumuhum almushrikuna manzanni sun yi tabbata mutane sun karyata sun da suna da tabbaci ko ba ka dan bane yawwa kinan zanna sai kuma bi ma'ana ni al yaqin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ai ba a ce masu imani suna zaton za su haɗu da Allah dan inda wancan zato da zai zama yi kafirci wa idza qila inna wa'da allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in dhunnu illa dhanna abu na biyu ko kuma adh-dhann yakuna ala babihi bi ma'ana tarjih ahad al-muhtamalayn rinjayar da ɗaya daga cikin abubuwan da abu yake ɗauka kiran wal ma'ana anna rusula dhannu anna man amana ma'ahum manzanni sun yi zaton wanda ya imani tare da su lamma qalat alaihimul mawa'id lokacin da alƙawulla suka yi tsawo hasibatul rusulu manzanni suka yi zaton annal mu'minina awwalan cewa waɗanda sun kai imani qad kazzabuhum kamar dai sun ƙaryata su wartabu bi qaulihim sun yi shakka kenan har sai manzanni sun ka fara ganin cewa waɗanda ke tare da su kamar dai suna shakka to kaje da za a fassara wannan kira'a dan kakka sai ka ce qad kudibu manzanni suna sa tsammanin Allah ya musu ƙarya kai mai abin nan a yi hattara to sai Allah ce ja a hum nasruna ko taimakon mu sai ya zo musu fanujiya an gane ko man nasha idan muka duba asim al-kufi da ibnu amir ad-dimashqi da yaqub sun karanta fanujiya an gane ko sauran sun karanta fanunji yasa fanunji daga anja yunji fanunji sai mu tseratar da wanda man da sha'u wanda mun kasu ina fata an fahimce ni yawwa amma aka ce fanujjiya sai zama to fi'ili ne madi mabniyun lil maf'ul fanujjiya man nasha'u an tseratar da wanda mun kasu nujjiya an tseratar daga najjayu najjitan jiyatan fanunji kuma sai zama to fi'ili ne mudari'i daga an jayun ji in ja'an kenan fanujjiya man nasha'u man a wagga qira'atul zai na'ibul fa'il fanunji man na sha'u sai ta zama to man tana matsayin mafulun bihi to dama man mabniyun ta ba ta daukar wasali nujjiya mun ce ta nunji muna ce tarwa saboda fi'ili mudari yufidu al-hal wal istiqbal nujjiya an ce ta an yi an kare nunji tana ba da labarin muna ce tarwa kuma za mu ce ta kenan yanzu waɗanda qur'ani yake sabka kasu sa tsammanin Allah ba zai taimake su ba Allah ce wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin ba a iya mayar da azabanmu daga mutane mujrimai laqad kana fi qasasihim can cikin suratul an'am wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin dan ko la yuraddu ba'suna an gane ko ga mai har da qur'ani Allah ce laqad kana fi qasasihim ya kasance cikin kissasu qasasihim ko kace annabawa ar-rusul tunda an hade su ko fi qasasihim yan uwa annabi yusuf da yan uwan shi tunda jam'i na ko kuma fi qasasihim annabi yusuf yana cikin manzanni da ma'ana da kistan manzanni da ta annabi yusuf tun da shi ma shi na cikin manzanni da sauran yan uwan shi ibratul li ulil albab akwai abin lura gami ga mabuta hankulla ma kana hadisan yuftara ba labari bane wanda an ka kirkira irin al qisasul khayaliya kenan qur'ani ba qissa ne khayaliya ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai shi alqur'ani yana gaskata abin da yake gabanin shi ko wa tafsila kulli shay'in yana rarrabe komi nan ba ana nufin komi ba da sunan shi da yanci qur'ani ya rarrabe komi sai kace to ina sunan hura cikin qur'ani a ana nufin tafsilu kulli shay'in yuhtaju ilayhi na ahkam imma wato tasrihan wa imma talmihan tasrihan ya fada qarara talmihan yayi isharar zuwa gare shi domin qur'ani ya zo da kalmomin da suke daukan ma'anonin da ba wanda sai aka sai Allah da Allah ce wa lakum wato dabbobi lakum fiha manafi'u kuna da amfani to ai amfanin dabbobi da nan wanda za a yi haƙƙi a mata tashi biya shi cikin manafi'u ba sani ko mun fahimta ba wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai ah to duk abin da za a fito cikin ƙasa na arziki ya shiga cikin sakhara lakum ma fis samawati wa fil ard duk abin da za ku amfani da shi irin hasken rana ko wani abu Allah ya faɗi ya hore muku shi menene to wa hudan wa rahmatan shi alqur'ani shiriya ne ko dan ya zamanto shirya ne ko ko shi mai shiryarwa ne wa rahmatan kuma dan ya zamanto rahma ne ko ko mai shi alqur'ani mai jin kare don saboda in kai imani shi zaka samu rahmar Allah ko ba garan bane li qaumin yu'minuna ga mutane masu imani rahama nan khassa ce hidaya khassa tunda an ce li qaumin yu'minuna amma in hidaya amma ce da sai ya zama to hudan linnas can bayani ne rahmatan kuma nan rahma ce za su samu rahmar duniya da ta lahira amma an ce rahmatan qur'ani rahama ne ga ga mutane sai zama to a'a nan ana nufin rahama wato al'amma wadda duniya kafin yana samun dan abin da ya samu a cikinta mun gane ko to wannan shi dai ne abin da ya kawo mu ƙarshen taujihi na alƙira'at a cikin suratu abin nan yusuf mun gane ko yawwa to yanzu akwai bayanai da ya kamata mu karkare da su shine za mu yi istinbatin matsala guda biyu a gurguje malam bello matsala guda biyu matsala ta farko shine qur'ani kamar da shankid yake cewa aslul ulum shine asalin ilmumuka wala hu fi kulli fannin bayan shina bayanin ko ne fanni ma'ana zaka iske wata matsala ya rasu a istinbatin ta zaka ce alqur'ani in an ka bi ta fuskar ma istinbati ko da bai ita karaba za a same ta in Allah ya maka fatahi tarihi da ake karatu tunda qur'ani ya bada labarin kisoshi sai malamai sun ce to usul na tarihi qur'ani ya kawo su abu na farko shine ana karatun tarihi don a doki mi a doki wa'azi to Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab duk karatun da za a yi ma tarihi in za a tahlile shi ba wai a zubo shi ba shine in mutum ya aikata aiki nagari ya ci nasara kai in ka saurari tarihin shi ya kamata ka yi kai koyi da shi in mutum ya aikata mummunan aiki da su fir'auna kan jiwa da makoma ta ta kasance ya kamata ka yi to qur'ani ya faɗi ta laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab abu na biyu qur'ani ya bada ka'ida ta mu'amala da tarihi kayfiyatu naqd at-tarikh an gane ko ka'ida ne guda shidda man wane ne ma menene sifofin shi mata wani lokaci aina a ina ne kaifa ta yaya ne limaza duk abin da an ka ce ya faru na tarihi sai a zaɗa ka'idodi guda shida ba turawa sun ka kawo wannan ba ba sani ko mun fahimta ba to kaga imamu sa'adi a cikin tafsir kalimar rahman yake cewa Allah ya ce ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil sace mi illa min ba'di kaga sai nuna sai bayan annabi ibrahim ita ce wannan fa'ida ta ilimin tarihi kenan kaga idan an ka ce kan bada labarin abu kuma abin nan ya gabace ka ba gaban ka an kai ba kaga ka dubu dole a samu matsala an gane ko sai an nemi tar da labarin ya shigo maka kaga ilmul hadith kenan da an gane rawi kaza an haife shi a shekara ta kaza in yace yayi karatu gare shi sai a duba a gani tana ya busi ma zamani guda ba kaga daga nan sai ya zama tumi a gane ba gaskiya ba to waɗannan ka'idodi kana iya استخراج نا القواعد نا علم التاريخ في القرآن الكريم كما استخراج القواعد نا علم الحديث في القرآن وفي السنة وصلي كمون فهم تبا يوا أبو نكر شيء قصة النبي موسى قصة النبي يوسف an gane ko suna nuna su wato wasu sunaye na Allah ba Allah ce wallahu gharibun ala amrihi ba Allah shi ne marin jayi akan al'amarinsa ko kuma Allah shi ne al'aziz mabuwayi ko to waɗannan sunayen suna da ta'alluki ga dukkan wani al'amari da Allah ya zartas don ba wanda isa ya hana ba zai kasance ya ki kasantuwa amma a nan malamai suke cewa kafin mu isa zuwa ga istinbatin wannan annabi yaqub ya san da annabi yusuf bai mutu ba ya san da bai mutu ba amma ni bai san inda yake ba abu na farko ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra ya ce fa sabrun jamil sannan kuma abu na biyu ya ce asallahu an ya atiyani bihim jami'a to bihim da annabi yusufa da wa da dan uwansa a akwai guda wancan da yake falan abraha al-arba hatta ya adana li abi aw yahkum Allah li sai zan bihim kenan ko kuma kace wadancan guda biyu saboda jam'i yana farawa ne daga mutum biyu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ay qalbakum daga cikin abin da ke nuna ya ya san annabi yusuf bai mutu ba yace asallahu an yatiyani bihim jami'a sannan kuma yace ya bani yazhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi sannan kuma walamma fasalat al-ayyu qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun kuma karan bane kuma yace musu mi qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamu dole sunan annabi yaqub ya san da annabi yusuf bai mutu ba tunda kuma ya gaya mai wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abika min qabl ibrahim wa ishaq kuma wannan mafalkin da ya gaya mishi ya san da zai kasance gaskiya ko ba kadan bane kuma tunda ya ga bai tabbata ba kila ya sa akwai saura magana ta karshe suna Allah al-aziz da al-ghalib wallahu ghalibun 'ala amri min babil ikhbar kenan in kaddi bi kissa annabi yusuf abinda ke nuna izza ta Allah da rinjaya ta Allah duk abinda aka iya yi ma dan adam a hana dan adam ya zan wani abu annabi yusuf ya ci karo da shi kaga na farko tentative da sasina an shirya kisa Allah ya tsallakar da shi uqtulu yusufa nabiyu bauta wa sharahu bi thamanin baksin darahima ko mun ce yan uwanci sun ka sayar da shi sannan wadancan sun ka sayar da shi ko ko dai wadancan sun dauke su sun mai da shi ba sun sayar da shi mutumin da zaman tobawa malam bello shi na da takai ne babu abu na gaba gashi bawa kuma sai ya zo ya zan bako in kuka zo gari ka iska kai bako da kaga sai da wani taimako Allah ana gani ana iya zama guda ko a kore ka shi yasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake cewa ya qulu la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu min al-adall saboda shi na ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan gari bane tana shi ganin tuwanta kaskantacce abu na gaba malam Bello gashi bako kuma gashi matashi yaro muna ganewa kuma gashi bawa kuma bawan nan fa annabin Allah ne manzon Allah ne kuma dan manzan Allah ne shine annabi yaqub kuma shi ma jikan manzan Allah ne don annabi yaqub baban shi annabi ishaq kuma kakan shi ma manzan Allah ne kuma shi daga cikin ulul azmi da rasul annabi ibrahima sai gashi ya zan bawa an sayar da shi bawa kaga jarabawa ta kai jarabawa daga nan kuma shina bawa kuma gidan manyan mutane ka san masu mulki da yawan su ganin suka ba talakawan su bayin su ne ba ma talakawan su bane ba wai mu'amala za su kai da su motsin bayi sun ka dauke su to gashi kuma shi ya zo bawa kuma gidan mai mulki kaga wata matsala ta samu to sannan kuma sai ya bata da mai gida ne wanda kuma mace duk abin da ta ganin wulakanci gare ta ta samu wurin da za ku iya keɓanta daga kai sai ita babu wanda zai iya abin nan ta nuna tana son kai lalata da ita ka kiya ka ga mai mata wulakanci a duniya kuma mai gidan shi sai wannan ta faru daga nan ta shirya mai abin da aka shi gidan kasu to bayan ya je gidan kasu kaga mutumin da a gidan kasu yana da ta cewa kuma ga ka bako ga ka bawa ga ka gidan kasu duk an yi wannan an kare ko to duka da yake Allah subhanahu wata'ala shi na yake yi sai ga annabi Yusuf ya hito ya zan babba wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha haythu nasha haythu yasha qira'ata ibnu kathir an gari ko ya tabawu min ha haythu yasha qira'ata wato jamhur kenan haythu nasha ita ce qira'ata wato ibnu kathir ko ba haka ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa haythu nasha ita ce qira'ata ibnu kathir waɗanda sun ka shirya abin nan malam bello sai ga su ba ƙaramar gajiyawa ba ce Allah yana maka gajiyawa ka mutumin da ka shirya ma duk sharrin duniya don ƙarshen ƙiyayya mutum shi nemi ranka to waɗanda sun ka ce nemi ran shi sun ka raba shi da gidansu shina yaro ƙarami suka zan sanadiyar ya zan bawa ya shirin gidan kasu duka amma da yake Allah shi ne ke nuna wani abu sai gashi sun zo suna neman taimako wajen shi sun kace ya ayyuhal aziz masana wa ahlaltum sarki wa cutar ta shahi mai gida waje ina bi bid'atin muzjatin mun zo da yan kuɗi waɗanda ana tunkuɗe su daga asjani yuzji wanda ana tunkuɗa shi ba a karɓar su saboda ba su da kyau an gane ko kwaya mu kenan tsofaffin kuɗi wanda ba su ba su da amfa- ba su da kyau sosai eh eh a'a ba wuce zamanin su ba ba su da kyau kamar mu kuɗin daga ga- ga shahewa a zamanin mu fa awfilan alkayla sun kace ka dan cika muna au wa tasaddaqa alaina kai muna sadaka inna allaha yajzil mutasaddiqin to kowa ga kai duniya ai ka kai kuma ya a ce wanda ka shirya kas- kisan shi kuma baka da abincin da zaka ci da iyalinka kuma sai ya ci da ka dan nan kaga mu kuma duniya in dai kana zai dai ta lahira kuma in baka tuba ba قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا كما كان بني انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين kaga wannan yana nuna cewa su da kansu qalu tallahi laqad afaraka Allahu alaina duk bala'in ga da sun ka shirya kalice sun kai da Allah na yake tashi sai yanzu na sun kai da Allah na yayi shi yasa in kana ce zaka ja da Allah sai kai kuma duniya in baka tuba ba ta lahira tana jiran ka kuma Allah ya nuna shi da al-aziz wanda ba a ci aka ganin bai zama wani abu sai da Allah kai shi inda shi kaso kissa ta biyu mu karkashe da ita kissa ta annabi Musa nan ma akwai izza ta Allah da take bayyana da kuma hikima ta Allah da ya dora annabi Musa akan makiyan shi da kuma buwaya ta Allah ghalib ala amri annabi Musa ya an tsaye shi lokacin da ake yanka 'ya'yan bani Isra'ila Allah ya hidda shi Allah ya ce mamma sai ta jefa shi cikin ruwa ka ko san ko babban mutum ya kwada cikin teku ne hita sai sai dai abin da hali balle yaro cikin abin ga ya hita kuma Allah ya kai shi gidan Fir'auna can inda bila'in shiki an kai ataken eh, abin da baturi ke cewa ilfu atake lulimal ala rasid da inda bila'in shiki ko can da Allah ya kai shi kuma an kai riko ne kuma Allah ya sa sai an biya ta don saboda matar Fir'auna tana so a rena mata dan da tariki dama Allah ya ce mata inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalina to radduhu alqawli na da Allah kuma ce faradadnahu ila ummi wa ja'iluhu minal mursalina kuma shi na cikin manzanni ya ce inna rasulu rabbil alamin Allah ya dauki alƙawari ya cika to da yake annabi Musa ya tashi gidan wadata gidan Fir'auna shi ko in kana karkashin mutum ko ko mutum baka samu abinci sai ta karkashin shi yanzu na shi na cewa shi Allah ne ko shi maka wulakanci don yana ganin babu yadda za ka yi to sai Allah kaddara ma annabi Musa ne ya kashe musu mutum to su fir'auna masu yanka jarirai balantana an kashe musu mutum bala'i ga kwana an tasho shi annabi Musa ya kashe musu mutum daga dole annabi Musa ya gudu bai san inda za shi ba duniya ƙarshe ya tahi ya yi kiyo shekara takwas ko goma sannan ya samu ya samu sadaki kai ga kanan sai ka ce wai ka sha wahalar neman sadaki ga annabi Allah yana cikin ulazumi da rasul shekara takwas shekara goma ka ce ka sha wahalar sadaki don kana gigitacce wahalar bi ka sha karshe annabi Musa ya dawo da ya dawo kuma sai an ka tura shi shi mafi fir'auna wa'azi an ka ce sai ya koma inda bila'i shi ya tai can kuma da ya zo dama sai da ce ma Allah rabbi inni qataltu minhum nafsa Allah na kashe musu mutum dama ce arafa ya ce walahum alayya dhanbun Allah akwai ilaihi da aikata to ya fassara shi qataltu minhum nafsa kaji zulubin yanzu kuma ya fara da'awa ga annabi Musa ya haɗu da wannan kalubale gashi ya tashi cikin lokacin da al'umma shi bayi ne kuma ba su da yawa kuma an yi ta kisa ko ba karan bane to duk da haka aka ja lokaci karshe kuma Allah ya nuna izza ce sai da annabi Musa ya nasara kuma fir'auna ya jima shi na jin tsoron zama da mulki dan Allah ya ce wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun ko yara fir'aunu وهامان وجنود وهامان وجنودهما قراءة wato Hamza da Kisa'i da Khalaf kenan sun zamanto fa'ili wa Nuriya kuma sun zamanto maf'ulun bihi al-awwal mun gane ko a takaicin takaitawa malam Bello sai ga Annabi Musa ya tafi Fir'auna ya bi shi sai da an ka zo dab ga ruwa ga Fir'auna babu inda za su hita halaka ko ina qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini to don saboda a ba annabi Musa tarbiyya an ka an ka kaddara mai ya kashe mutum wallahu alam kuma ya dawo don saboda yasa akwai inda Fir'auna bai mulki kuma ya gane yadda duniya take yayi kiyo ya gane duniya sannan an kace yayi ida'awa in ba da haka nan ba da karshen ta gidan Fir'auna yake shi na cikin fare da jin dadi an kace mai Fir'auna ajiba mai Fir'auna wazi karshe kuma Fir'auna ya shiga ruwaye ya halaka don saboda ruwaye alfahari in ji malaman ilmul munasaba ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون to da ruwan nan da ya alfahari da su an ka hallaka shi kuma malamai ilmul munasaba sun kace annabi Musa ya shiga ruwa da ƙarfin Allah ba da ƙarfin shi ba ya heta don fa alqihi fil yammi anka ce wala takhafi wala tahzani sai fa tafaltaqahu alu fir'auna fir'auna kuma sai da yace da karshen shirin shi fa arsal fir'auna fil madaini hashirin inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizuna ya hasa mutanen shi ya ƙara runduna wa inna la jami'un hadirun ko hadirun muna cikin sauna ko kuma ai mutane na waɗanda kulki suke sun sa abin da suka yi hadirun ko kuma ba hadiruna ba su cikin sauna da ba muna abin da Allah ce ma kanu ya hadiruna duk sai da sun kai ta to ran nan kuma fir'auna da ya hita da karhin shi sai ya shiga ruwa da yake da bai shiga da karhin Allah ba sai an ka kari da shi to da Allah ya kari kissat yace wa azlafna thumma al-akharin yace mi kahin dai wannan kamtar ku min jannatin wa uyun sai ce mi wa kunuzin a cikin shu'ara wa zuru'in kuma cikin suratul dukhan wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin duk dai ne kazalika wa awrasnaha qauman akharin cikin dukhan qauman mujmal ne fihi ibham kazalika wa awrasnaha bani isra'ila cikin shu'ara aka fassara shi to da Allah ya tashi fadin yadda za a yi sai Allah ya ce wa azlafna sammal akharin mun ka kusanto da su sai Allah ya ce wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in sai ce mi thumma aghraqna al-akharin Allah ya ce inna fi zalika la aya waɗanda ba a sa tsammanin za su ci nasara ba da yake suna tare da mu mun ka tsirtar da su to akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal aziz shi amma buwayi ba fir'auna ba tambadade arrahim Allah shi na mai jin kai jin kai annabi Musa da da mutanen shi sun ka ketare sun ka tahi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته